عليه صلاة لا يسمى سلامه ولكن ذاك الشوق بين المساعد تجمع عباده يأتي يأتي إلى عليه صلاة لا يسمى سلامه شوقي إلى ذاك السلام جوابه حرام فلا نرجو شبعا ولا همنا عليه صلاة لا يسمى سلامه كرمت على البيض الإنسان متى أرى جمالك عبد الله حسنا على حسنا عليه صلاة لا يسمى سلامه صلاة وتسليما عليه عليه مسلمدا مع الآل والأصحاب كرنا على كرنا عليه صلاة لا يسمى سلامه وأفضل موقوف إلى الله سيدي محمد من جود والحسنى عليه صلاة لا يسمى سلامه وبشر المثقال آدم تاته بأولاده من ذنوبه هيا عليه صلاة لا يسمى سلامه وكل نبي على نفسي وأمتي يقول رسول الله أكرم به عينا صلاة الله ثم سلامه وبرهام عبد الله بن بالجبلاء فلا يبتكينا ضم كيدا ولا هينا عليه صلاة الله ثم سلامه أرام الذي أخذ المليك حقيقة فلا مزد للأجيال في القلب لا شينا عليه صلاة الله ثم سلامه وذلك فضل الله عز استشهاد وفخر بحي حي لا بسودا ولا جبن عليه صلاة لا ثم سلامه على آمل ولا آل والسادات من صلاة وتسليم لنا المهنا عليه صلاة لا ثم سلامه سلام لا ثم سلامه اللهم صل على إلا من قد فاتما وبلغ الفاتما دولة عشر إلى جلال الأسرار كالسكينة عالية من النار العظيم نعم حياتي لخير الخلق shau ya ce hayati rayuwata da hayar da kaliki ta tabbata ga fiyayyen halitta shi ya na muhammadu من صاب هلكنا wannan da ya kautar da tsatsa ga barin zukatanmu ومن سقى على البطن yayin da ya kyakke ta ahalin karya إذا كرمنا منا yayin da suka kawace ka tasu manzo Allah ya tarwata su baki daya ذلك من الحد to dama haka lamarin gaskiya yake والفضل ظاهر idan gaskiya ta bayyana to ƙarya sai ta gudu وأشكره na gode wa annabi Muhammadu من سير علينا wal aina lokacin da ya mayyaze min tsakanin ghainu da ainu hijabi da kuma ma'arfa to manzo Allah ya ya mayyaze min wannan na gano hakika na gano kuma hijabi da muje
الشوقي لعبد الله shauki na ya tabbata ga Abdullahi أحمد kuma annabi ahmad abin yabo shugabana محمد المختار shine muhammad abin zabi من فات هوينا wannan da ya kawo da tsafa gabarin zakatan mu shine hijabi جاء سنقة الغيب gabar dugo akan ainu ainu kamar ta yadda ka ganta kawai karke mata dugo a sama shafi ibrahim والعين ظاهرة ainu din nan to shine zahirin abin da ake so ka gane allah shi kadai ne وأنا أمسك عين العين amma dugo akan ainu ainu kai mata dugo dugo a kai an kayi wa ainu dugo eh ذلك kalakal gaina to shine hijabi daga gare ka ainihin an mata dugo sai ta zama kuma gaini to daga shine hijabi fata eh ma'ana karka hada tarayya da wani Allah a cikin zuciyarka Allah ko to mu je ولكن ذاك الشوق sai dai cewa wannan shauki غير مزاحم ba abun wato ainihin watsarwa bane وأين دواء الشوق ina maganin wannan shaukin soyayya da nake wa manzo Allah yake يا سيرة ya ku makota na عينا ina maganin yake babu وشوقي إلى ذاك الجناب shauki na zuwa waɗannan sasanni na ma'aikin Allah to دواؤه maganinsa حرام neman maganin shauki ana shaukin annabi to a nemi magani a kai shi wace haramun haramun haramun ne to لا نرجو شفاء ba ma neman waraka ولا أدنى kuma ba ma neman su cutar ba ma so ta zama siririya ba na so in warke daga wannan ciwon da nake yi kuma cutar na fi so ta ta yin kauri kar ta zama siririya to mu je رغبت عن الدين بالإنسان na watsake gabarin kyawawan mataye na rabu da su إذا أراد ما لك عبد الله Ɗan lokacin da naga canka ya Abdullahi حسنا manzo لا kai kyau kyau ne a bisa wani kyan dan Abdullahi صلاة وتسليم salati da aminci عليه مصر da مدى tabbata ga annabi Muhammad musamman rabada على آل tare da alayensa وعلى أصحاب da sahabbai أن علاقة a karni bisa wani karnin فأفضل مبعوث من الله شيء mafificin abin aikowa daga Allah kuma shugabana محمد to shine annabi Muhammad dan Abdullahi أنزله الحسنى wanda samuwar aljanna ma daga baiwarsa ne aka halitta aljanna أبو البشر المختار to uban mutane mafifici a annaba annaba adamu uban mutane shi ma yana karkashin annabi muhammadu لأولاده برا da ya'yan annaba adamu gaba ɗayansa duk suna karkashin sayyidin wujoji يذوب به هينا hina sai ku gyara eh wannan na farkon hina ba haina ba ne ya luzu bihi na fake da annabi muhammadu hina a wani zamani ranar alkiyama kenan na fake da rasulullah to mu وكل je نبي kowane annabi قال نفسي yana cewa ta kaina nake ranar alkiyama يقول رسول الله ummati annabi muhammad kuma yana al'umma ta al'umma ta shi ba ta kansa yake ba أقرب به أينا ya girmama da wannan aina shugaba da sunullahi أبرهام عبد الله barhama dan abdullahi ذكي لا يصف mai fakewa ne da kwibin annabi muhammadu لا ينتشي نارا shi yasa shi barhama baya tsoron fika وكيدا wa kaidan ko tanadin makiya ولا هينا ko hallaka duk ba na tsoron su da fi- da fika wacce take ta baki kafa duk abin da aka kama da fika sai an ya gargara shi shi wai ce to bana tsoron fika bana tsoron kaidi makiya wala haina kuma bana tsoron halaka tun da na samu manzon Allah to mu je أرى أنني عبد المجيد حقيقة ni ina ganin ni bawan Allah ne ni a hakika فلا مصدر الأخيار في القلب لا شينا babu rabon wani annabi Muhammad a cikin zuciyata wallahi shaina babu wani daya shi kadai ne وذلك فضل الله wannan falala ce daga Allah نفسي شاكرا da yaman nake godiya gare shi وفخرا بحي da alfahari bi haƙƙin da gaskiya ذات شغل wala lubuna ba tare da matan nan suda ba ba tare da lubuna ba ko muka ce ba tare da duniya ba ba tare da lahira ba ba ruwana da duniya ba ruwana da lahira kawai rasulullah صلاة وتسليم salati da aminci رب لنا لغينا wata take kawai take shafar da tsatsa gabarin zuciyarmu على أحمد to wannan salatin ya tabbata ga annabi Ahmadu والآل da alayensa da sahabbai da'iman har abada da musallala يا رب الأزواج المعهم البركات ولا تنسى ذلك أسرار يا رب العالمين
عليه صلاة لا يسمى سلامه صلاة ترافينا إلى الذكر والهد عليه صلاة لا يسمى سلامه صلاة ترافينا إلى الذكر والهد دعوت طريق الكون بالمصطفى الكريم على هذه فأولي مولد الفوز عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الخير أما أن الدهر المسيء وإنني على سنة الحاد الذي الله لا يخزي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الخير يهوز الغيب المصطفى ما يرومه ولا تتربص ريب دهر الذي كذبي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الخير إله شكور واسع متفضل عزيز فلا يلقى سواه على إثري عليه صلاة الله ثم سلامه سلامة رغينا إلى متنا غني وبركات أليله على أمر الدارين حرا على فوزه عليه صلاة الله ثم سلامه سلامة رغينا إلى يكل كلامي عند وصف إلهنا فتي سواء مبصر ما أقول نزيل عليه سلام الله ثم سلامه ثلاثة ركينا إلى الذكر والرب كذلك أوصاف الأمين لأنه كأوصافه من دون فجر ولا ميت عليه سلام الله ثم سلامه ثلاثة ركينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والرب عليه سلام الله ثم سلامه ثلاثة ركينا إلى الذكر والهب فمنه استدرت دار هب مهادما فلا لا لني من مبكر البلشة البردي عليه سلام الله ثم سلامه أنا رجينا إلى الغنى والهب ولا ربني قدر القدور وكره بدعات لا إنجر ولا وكبي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ذكر والهود نفعني الأشهار داها وساكني رسالتك والرشد والعلم والفوز عليه صلاة الله ثم سلامه سلامة رجينا إلى ذكر الغنى والهود سلام إبراهيم يلوح لمرسل بلا حبيب الله فرا على فوزي عليه صلاة الله ثم سلامه سلامة رجينا إلى ذكر الجنة والهود لنحتج ذكر المصطفى تيهنده فلعزة بالمصطفى دون ما جمزي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة رجينا إلى إلى ذكر والهود ولي سفي ملجئي وهو مركزي علي سفي دون عيب ولا لمزي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربينا إلى ذكر والهود فحسبي إلهي والأمين فمن يكن برب فكن في شر الحمز والهمز عليه صلاة الله ثم ثم سلامه سلامة رجينا إلى الدين والهروب يا رب فانصرني على كل مارد فيدع مصومين عن الحق والإذن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة راغينا إلى إلى الدين والهروب صلاة وسلام على خير المرسلين وعلى مع فهاد ذوي الفرل والفوز عليه صلاة الله الله ثم سلامه صلاة راغينا إلى إلى الدين والهروب يممت رسول الله تاه المقدسة عن الند والأرض بأسلم وأساسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة راغينا إلى ذكر والهروب رسول وأسل الناس ماء وجندر فلا إنس في ذاك الزمان مؤنسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة يرقينا إلى الذكر والهروب تدورت الأدوار في كل هيكل وأتى بدا للناس كرما مجدها عليه صلاة الله ثم سلامه سلامة رجينا إلى الذكر والهروب وجاء بأمر الله يدعو مبشرا نذيرا شكورا ذاكرا ومقدسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة رجينا إلى الذكر والهروب هذا الله أدواما كفوا أجلة ورجع لك وما ترك له وأما عصى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة رجلنا إلى البر والهدى على فاذكر الصديق ثاني حبيبنا فقد انفق الامن وانا احمر انفاسا سلام الله ثم سلام صلاة ربنا الى الهدى والهدى وهرن إلى ذكر السراج ملاتنا وذا أمر الفاروق من لم يوسوسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى البر والهدى وهرن إلى ذكر السراج ملاتنا وذا أمر الفاروق من لم يوسوسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الهدى البر والهدى وسلم بذل النورين عثمان مالها فقد بدد الأم وعلة الله ملتئسا صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الهدى ويبي وزير البدر باب علومه علي ابي سيفتين ليس مكلسا صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الهدى بجاه رسول الله وصحب جملة فنفس كروبينا بسرك نبيسا صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى ذكره صلاة وتسليم عليه بكره مع الآل والأصحاب ممن تقدسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والهد اللهم صل على إلا قبل الفاتحة أو الفاتحة وقعت رجل جلال إلى صراطك المستقيم وعلى
آلها قبل جلال العظيم to me shau yace أويت طريق الكون da wai ta dariƙar ƙaumi na nan na ɗaya ɗariƙun waliye gaba ɗayansu duk ɗariƙun sufaye tun da ɗariƙar shazaliya wanda suka isu ne iyayen ɗariƙa duk ɗariƙun duniya gaba ɗaya an tashi alkiyama za su nitse a kiyama an tashi duk za su nitse cikin ɗariƙar shazaliya domin shazaliya ita ce uwar ɗariƙu gaba ɗaya amma ban da tijjaniya ita kuma ta annabi muhammad ce eh wannan ta manzo Allah ce amma sauran ɗariƙu duka shazaliya ce uwarsu to shi ibrahim ya ce tun daga kan shazaliya zuwa kadiriya zuwa arusiya dukkan su kaf duk na nade ɗariƙun kaf bil mustafa da annabi muhammad alkazini shine taskata fada ha amini da shine amini na fa hawali muqallidul fawzi yayin da ya dawwama da babban rabo gare ni ta muje فاتحة للسحر annabi muhammad ya kiyaye ni gabarin zamani gurbatacce وإنني domin cewa ni barhama أسند الحال ina nan akan sunnar annabi muhammad mai shiryawa الذي الله لا يكون shi ne wanda Allah ba zai kunyata shi ba har abada na Muhammad ba Allah ba zai kunyata shi ba ko a tun a taron alkiyama to يقول محب المصطفى ma ya umuhu masoyin Mustafa ya tare duk abin da yake so ولا تتربص rai ba ta harin lafiyar kanzi kada kai sauraron masifar zamani ka ce wai kana sauraron masifa ta sami masoyin annabi Muhammad ce ba ya ce aiki ya same ka eh wala ta tarabbas rai ba ta harin kada kai sauraron masifar zamani ga masoyin Mustafa yusal kanzi saboda wannan taskar rasulullahi don je إله شكور ubangiji na shi ne abin godiya واسع mai mai mai mai wacin baiwa متقبل mai fadi ficiyar baiwa marwayi ولا الفتوى وعلى اسم ba za ka samu wani mai girma ba in ba Allah ba ko ba yi kasa ne kawai to mu je متين matinin kankarfa بديع mawadaci وحركات أبيه kuma shi ma'ishi ne ga bayinsa على عمل a الدار bisa bukatun duniya da lahira عودا على هوى babban rabo zuwa wani babban rabon يحل إلهي kai alkalima na suna dakushewa جوز إلهي lokacin da nake siffanta siffofin ubangiji alkalimin sai ta dakushewa ta فيه سواء kai mukusirin wa aku ramzi wanda ya yawaita a wajen fadar zati da wanda ya shiru duk ɗaya ne kawai Eh, duk ɗaya ne da wanda ya rasa da wanda ya ishara ba kuran su wanda ya ishara da wanda ya faɗa da yawa duk ɗaya ne ba wanda ne zai kai karshe to kazalika awsaqu al-amin to bayan siffofin Allah haka nan siffofin Annabi Muhammad ma suke li'annahu domin cewa shi manzon Allah awsaqu siffofinsa kamar siffofin Allah ne subhanallah min duni farkin ba rabewa wala mai ba mayyazewa iri ɗaya ne kawai to mu je iri ɗaya ne iri ɗaya ne to mu je ومنه استدرت الدهر hibban wa hadima masoyin annabi Muhammad kuma hadimi ya samu abin da yake so أنا نبي مرقد ba da shatar ba da tsananin damka min mubigiri daga maki fala lala ni ba na samu na eh duk damkar da maki zai ba zai zo waje na ba abin baya samu na to ولا تتمني بدل الفتون gadar guduri yaudarar mai yaudara wa kaduhu da sukan da yake fala rabbani ba zai cutar da ni komai ba بطاح اقتلائي na ɗaukaka da annabi muhammadu ثم ضربت ba tare da duka ba داوك kuma ba wanda na zungura ban rike takobi ba amma duk wani yau ba mai jama'a ta a duniya ban rike takobi ba ba wanda na yaka ba takobi ba sanda wacce na zunguro ni amma ga shi yau duniya gaba daya ba mu mai jama'a shi yau ba yace na daukaka da annabi muhammadu duna raibin ba tare da duka ba wala wakazi kuma ba tare da zunguri ba Allah ya ɗaukaka ni to mun gode an dawo daga yakin badar a yakin uhudu da mutane a cikin jini an shiga wani yanayi gaga waki na sahabbai an dimance ba za a sura salama ya ce an dawo daga karamin yaki saura babban yaki sabbin suka ce ya rasulallah yanzu akwai yakin da ya fi wannan saboda halin da aka shiga ba za ya ce akwai yakin da ya fi wannan suka ce wanne ne sai ce yaki da zuciya to shi yaki da zuciya ya fi yaki da takobi to shi ibrahim shi yakin ya zo yake yi da zuciya yana kai sakonsa cikin rundunar gairu ta kairiya ya ragargaza zuciyar kawai ya mai da ita rabiya marafiya ta juya ta zama nafsu da wadda ma'illa to shi wuke na to Allah ya gara mana soyayya ba mu je
نفعني الأشرار طاحا daha annabi Muhammad da fa aniyar asharara ya kore ɗan iska gabar gida وساقني duk wanda ka gani رجال duk wanda ka gani mutumin shehu ibrahim in dai na shehu ne da gaskiya to mutumin arziki ne mutumin kirki ne shehu ibrahim ya ce ba annabi Muhammad ya kore asharare gabari na babu wani asharari cikin jama'ata duk mutanen arziki ne to وساقني رجال التقى kuma manzo Allah da ya kore asharare gaban ina bai kyale gurin haka ba sai ya koro mun mazaje waliyai ma'abota tsoron Allah والرشد da sadamun shari'a والجسم da ilimi والفوز da samun babban rabo masu ilimi masu babban rabo mutanen kirki shiryayyu su ne mutanen shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu
سلام أحبائي salawa ayin bayi gyaruwar masoyana روح المبشر mai bayyana ne ga dukkan mai gani dukkan mai gani da ido to ya san cewar mutane na yan faira gyararru ne shi ne ce gyaruwar masoyana ya dufa limin sirrin mai bayyana ne ga dukkan mai gani duk mai gani ya tabbatar mutane na mutane arziki ne to mu je دار حبيب الله na samu wannan ne da daha masoyin Allah فوزا على فوز babban rabo zuwa wani babban rabar قربت بذكر المرسل ni dai ba hama da rubuta zikirin Mustafa na ji daɗi da ambatan Mustafa ban zabi يا حبي ya haddihi ina mai alfahari da annabi Muhammadu هذه عزة للمصطفى na sami girma saboda Mustafa ban zabi دون معكم duna ma gamsi ba tare da aibatawa ba ولي حسين wali majibancin al'amura na safi kuma tsarkakakke na ملجئي shine mafakata وهو مركز kuma shine hedikwatata علي shine aliyun madaukaki annabi Muhammadu شفي tsarkakakke دون عين ba tare da aibu ba ولا لك ba tare da laifi ba فحسبي إلهي ubangiji na ya isan mun komai والأمين da shi da aminu da Allah da aminu Muhammad Rasulullah su biyun nan to sun ya samu komai ta je ce hasbi bi barrin ra'ufi hasbi bihi wa kafani hasbi bihi wa bidaha hasbi bi shehi tijani to ce da gani eh to yace Allah da annabi Muhammad sai ya samu komai to shehu Ibrahim kenan to mu je ومن يقوم بربي مقتل duk wanda ya kasance kuwa ya ya ya dogara ga Allah to ومن شر الهم واللهم Allah zai kiyaye shi daga sharrin mai zunde da ya fice ko ya yi zundan naka a banza ko ya yi ya fice ya nuna ka ka wuce a banza ba abin da zai maka to mu je يا رب ya ubangiji صرني Allah ka taimake ni على كل مال a bisa dukkan kangararre وعند مظلومين in samu damar da zan karkato da shi kangararren عن الحق ya zamo ya shigo musulunci والإرث Eh, ya shigo gaskiya alal haƙi ya biyo gaskiya wal izzi da musulunci صلاة وتسليم salati da aminci على خير مرسل ya tabbata gafiyayyen manzanni وآل da alayansa أصحاب da sahabbai ذوي الفضل ma'abota falala والحوض da samun babban rabo أمت رسول الله na yamamci rasulallahi na nufi wajen annabi muhammadu ɗan tsarkakake المقدس abin tsarkakewa عن الزد gabarin kini والأبدان annabi muhammadu ba shi da kishiya ba wanda zaka ce irinsa ne babu shi أصلا tun a can asalinsa kuma وأصلا shine abin asalantarwa ma asalin ma can annabi muhammadu ne yayi ta mu je رسول rasulun shi manzo ne وأرسلنا معه asalin nasu ma'un asalin mutane kuwa ruwa ne shine adamu kenan وجنبه ruwa ne wajen darin kayayye a cikin tabo shi ruwa to wani ce ruwa ne wanda aka kayar da shi a tabo adamu ake nubi to mu je ملائم ذاك الزمان mu'annisa ba za ka samu wani mutum ba mai ɗeba kewa a wannan zamani sai manzo Allah inda ka samu annabi to zai ɗebe maka kewa to تطورت الأقوال annabi Muhammad ya kewaya cikin kewaye kewayensa كل هيكل cikin dukkan jikuna na mazaje وأنت ودان har الناس ya fito mana izuwa ga mutane karman ya zo yana ta dauki مقدس kuma abin tsarkakewa وجاء بأمر الله ya zo mana da umarnin ubangiji يدعو yana mai kiran mutane zuwa ga Allah مبشرا yana mai farantawa نذيرا yana mai gargadi شكورا mai godiya ذاكرا shugaban zakiran duniya da lahira ومقدس kuma abin tsarkakewa الله أقوام ubangiji ya shiryar da wasu jama'ar تطوعت الله waɗanda suka ba annabi Muhammad Allah ya shiryar da su ajillatar suka zama masu girma وجلل قوما sannan Allah ya tabar da waɗansu mutanen abbatar da su قد قالوا wayanda suka ƙi annabi Muhammadu وقفت annabi Muhammadu kuma da suka ƙi shi wa ɗan masa sai ya shafe musu albarka ya shafe gidajensu da tarihinsu babu su yanzu an ce ka nuna kabarin Abu Jahil aiki ya same ka saboda duk an zuba su a cikin rijiyar kare gaba ɗaya ka tarkasa su saba'in aka zuba su a rijiyar aka bi su da manyan duwatsu aka danne su gaba ɗaya to shine shi yake ce a ta sama usawaki ya kai direban motar mu ka taimaka mana mu biya ta wannan guri wanda aka yi yakin badar to wannan gun da aka zuba su abu jahil shi ya ce direba ka taimake mu ka ratsa da mu dan mun je za mu dan kara maka wani abu in je in kalle za ka kuta dubu ina mai cire murya ina tsalle a kansa abu jahil in tambaye su saƙon nan da annabi muhammad ya gaya muku kun tarar da shi yanzu ko wallahi sun tarar da shi Allah ka kiyaye mu to mu je ألا تذكر الصديق ala na amshar ya ce fasakur siddiqa ka sako sayyidina abubakar cikin wannan yabo ثاني حديث sayyidina abubakar shine na biyun masoyin mu annabi muhammad shine na daya shine lamba daya a cikin wanda muke so to na biyu abubakar ce da muje فقد أنفق الأموال sayyidina abubakar ya rarraba dukiyarsa عما أنفق ya ciyar da dukiyarsa amma da an fusa ya raya rauka raukan da da mutuwa za su yi saboda yunwa sai na waka biyu raya rauka ya rika ce da dukiyarsa miloniya ne babba amma sai da ya nemi duk abin da ya mallaka ya kai gidan manzo Allah kaf ba abin da ya bari kamar yanzu irin masu miliyoyin kudade to haka ya diba gaba daya kajin muridi da shehi na gaskiya ya kai wa shehinsa annabi Muhammad subhanallah kaf yace Abubakar bai kamar wa iyalinka yace na bar musu Allah da kai manzo Allah yace da Allah da ni mun isar wa iyalinka Abubakar ce na sai da na umar shi kuma ya je kawo ya ce umar mai kamar wa iyalinka ya ce na bar musu Allah da kai ma'aikin Allah da abincin da za mu ci anjima ya ce kai ma matsayin ka kenan to ka ji yadda mai yake hawa hawa ne ya yi shi sa Allah ya ce wala ta mutu da ka kullum masadi kar ka shimfida hannunka dukkan shimfidawa kai mukamin ka ba zai kai ba duk abin da ka mallaka ka ka riba kai kyauta da shi to za ka da kuma baka da jari yayi sai dai mukamin ya kai to sai akwai wanda ya zo ana tafiya kaula habu da masallacin nan shi gidansa ya dauka ya siyar ya dauki gidansa gabaki ɗaya ya sayar da gidan ya biya kuɗin tafiya bu da masallacin shehu ibrahim yana zuwa yake gaya malam uba safiyanu malam uba safiyanu ya ce ya aka kai haka sai wani abu ya ce aka rauka Allah na bashi nawa gidan ni kuma ta ji yadda aka yi ta ce ce ni kuma na bashi nawa gidan ya ce shafi bayan kenan a dawo lafiya to muna godiya to mu je وحروا إلى ذكر السراج kai gaggawa zuwa ambatan fitila sirajina fitilan mu mu yan aljanna Magana.
Eh, mu yan aljanna fitilan mu sai da na umar kenan shine fitilan yan aljanna wanda yace shi ba dan aljanna bane to gidajen biyu ne saboda haka mu yan aljanna ne muna tare da annabi Muhammadu domin ya ce almar'u ma'a man ahabba to muna tare da rasulullahi to mu je ملاذنا malazina mafakar mu sai da na umaru وذا عمر الفاروق kaga maza Allah shi rabo yake kowanne kaga sai sai da na abubakar saddiqu No.
eh idan maza Allah ya tashi ranar alkiyama Allah ta ya ce ina kabarin masoyina yake shugaban halitta annabi Muhammad zai miƙe yana tashi sai ya ce ina abubakar sai ya ce ga ina kusa da kai kai dole fa sai na baka dole ka sallama mar in dai kai musulmin arziki ne kaji annabi Muhammad yana miƙewa kuma da ya je fadar Allah Isra'ila da Miraji sai ya ji murya abubakar ya ce ya ubangiji abubakar ya zo ne ya ce bai san gun ba murya aka so aka jawo daga can muryarsa aka dako daga can inda yake zaune daga gidansa aka kawo maka nan saboda ka ji daɗi a sanya ya mare saboda kana son abubakar amma bai ma zo nan bai san gurin ba kwata kwata ma bai zo- bai san gurin ba ka ji saboda soyayya to ka duba shi kuma sai da na umaru shi ne fitilar yan aljanna in ka shiga cikin aljanna to umaru hassan na aljanna gaba ɗaya shi ne matsalar ka gani ko ga kuma sai na usman wanda ya dauke yarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi sai da ruqayya ta yi wafati sai bashi ummu kulsum ita ma ta rasu yace usman da da ta uku zan gara maka ka gani kuma ya ce ya ba zan ji kunyar wanda mala'ikun Allah ma suke jin kunyarsa ba eh Usman kenan to ga kuma sai na Ali to kowanne da irin mukaminsa hatta sai na Hassan sai na Hassan dan sai da Fadima manzo Allah ya ce shine shugaban samarin aljanna sai na Hassan haka manzo Allah ya faɗa to haka kuma sai da Fadima ita ce shugabar matan aljanna gaba daya yawwa ita ce shugaba muna tafsiri a nan lungun da wasu wani ya taɓa rubuto takarda ta bauta wai tsakanin sai da fadima da nana amina wacce ta fota haka wani ya rubuta takarda na ce ai sai da fadima ta zahara'u ya ce ta rasulun lahi ita ce shugabar matan aljanna gaba daya ita kuma sai da aminatu uwar kowa da kowa ce ita kowa ce gaba daya ai. akwai wanda za ka ga sarki ne na gari amma akwai ubansa a garin amma sarkin yana karkashin sa a mulki amma shi ya san wancan uba ne to sai da aminatu ita uwa ce wacce ba a kwatanta misali da ita domin ita ta zo mana da dukkanin alherin gaba daya eh an an yi ta ne kawai dan ta zo da manzon Allah hatta mahaifinsa Abdullahi fa mahaifinsa Abdullahi sakon da ya zo da shi kenan ana daura masa aure da sai da aminatu bayan ya tare da ita aka sami cikin manzo Allah wata biyu shi kuma sai aka dauke shi saboda ya riga ya zo da nato an kaude shi ita kuma tana shekara shida sai da Amina ita ma sai aka dauke ta sai manzo Allah ya taso shi kadai kakansa ma yana shekara takwas aka dauke kakan daga nan bayan kakansa ya rasu mahaifin sayyidina Ali shi ya rike shi shi ya rike manzon Allah da mahaifiyar sayyidina Ali ita ce sayyida Fatima shi yasa manzon Allah sai ya sa yarsa Fatima dan tunawa da Fatima ba da sayyidina Ali ba su fitar da manzon Allah ba ba su zalunce shi ba hatta mahaifin sayyidina Ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce baba za mu je mi sallah sai ya ce Muhammadu za ku yi abarta ku Allah ya taimake ku haka yake cewa shi ba zai ba amma bai hana annabi ba kuma bai yake shi ba kuma ya lokacin da ya zo rasuwa ya rasu ne akan cinyar manzon Allah matashi da cinyar annabi Muhammad manzon Allah ya ce baba ka faɗi kalmar nan ta shahada wallahi duk abin da ya faru zan tsaya maka gaban zatin Allah yana la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ashhadu sai ma- sai- sai sai mahaifin sai na Ali sai hawaye zubo mara ido da hawaye zubo mara ido sai dafa kafadar annabi ya ce Muhammadu ka yi hakuri wannan kalmar ba zan iya faɗa ta ba an tokare kirjina amma ina so kai min shaida a gaban zatin Allah ina son ka la ilaha illallah an gaba dan abbas yace billahi allazi la ilaha illa huwa dan aljanna ne inji dan abbas yace yayi kalmar shahada yace ina son ka eh haka ya faɗa sai ce kuma muhammadu na tabbatar kai ba makaryaci ba ne to mene ya shaɗa la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ne ina kaunar ka kai mun shaida a gaban zata Allah kuma ni na yarda kai ba akan ƙarya kake ba shi ne ashhadu anna muhammadu rasulullah na yarda da muhammadu rasulullah abin da ya faɗa kenan ka gani haka ya faɗa shi yasa wanda suke kai shi wani gida su ne yan wancan gidan amma mu muna tare da baban sai na ali eh ko bai taba sallah ba muna tare da shi wallahi to mu je
wanda umar al-faruq wala umar al-faruq wanda muke fade da shi da yan aljanna shan yace shine umar al-faruq ga rabe kariya da gaskiya allati waswasa ai akwai wanda yayi sallah kuma dan wuta bin salun eh kaga munafiki ne shi bin salul duk wanda aka ce wannan ya taba yin sallah an jefa shi a wuta to bin salul ya fi shi ya fi shi matsayi da daukaka amma sai gashi kuma shine a yan a yan wuta yake ruwan alwala annabi Muhammadu karshen rahama ruwan da annabi ya rage na alwala ka san zai dan yaro yana kuka a gida mai yawan kuka ya hana iyaye sakewa to ruwan alwalar da ake yi wannan ruwan na alwalar gowar na na alwalar shi ake ba wa yaron ya daina wannan kuka ya daina rigima idan kuma kan gararre ne an rasa yadda za a yi da shi shi ma to ruwan alwala na uwar ita za ta rinka bashi wannan ruwan alwalar nata in dai yana sha sai ya- sai ya- sai ya sako to karshen ruwan alwalan na manzo Allah raguwar fa shi bin salun da shi aka yi mar wankan gawa da ya mutu mayafin annabi Muhammad aka rufa mar a jiki a jikin gawar fa kuma manzo Allah neman limanci ya masa sallar gawa amma dan wuta ne me dalili saboda munafiki ne kuma gashi yayi sallah da shi aka yi ya gogona ya ci abinci da annabi ya ga annabi amma saboda bai bi gaskiya ba ba ba da gaskiya ce ba munafiki ne yawa ya cutar da musulunci ya cuci manzo Allah to wannan shine ka gani saboda haka mahaifin sayyidina Ali kuma bai cuci manzo Allah ba bai cuci addini ba Allah ya kare da radiyallahu anhu to mu je allati waswasa Eh, wannan shi sayyidina Umar ba a yi masa wasu wasi duk hanyar da Umar ya bi shedan bayani inda yana hanya shedan bai sai ba hanyar ba baya binta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa a cikin halitta akwai shedanin da Allah ya hada su tare kowa da kallon shedaninsa wanda yake sa shi ta'adi da barna manzo Allah ya ce to duk halitta suna da shi na kowa kafiri ne ni kwa nawo musulmi ne haka ya faɗa ya ce ni ma ina da shi amma ni nawo ya musulunta musulmi ne da wasu shedani to ka gani to duk inda shi kuma umar yake inda umar ya zauna ko ya bi hanya shedan bayan bi hanya sai da umar kenan mallam yi waswasa wanda ba a yi masa waswasi to mu je wanda tasbihat nurai shau ya ce ka hukunta da zunurai ni wanda ya auri matan manzo ya auri ƴaƴan annabi Muhammad kenan usman madihan shine sirna Usman madihan kana mai yabo faqad faddala al-amwala sirna Usman shi ma ya rabar da dukiyarsa lillahi cikin ɗaukaka addinin Allah yana mai kwaɗaitarwa wa hibbi shau ya ce wai bi ka zo da masoyina wa khayr al-fadl wazirin wannan wata wazirin annabi Muhammadu ba'd wa mawdi kuma kofar ilimai na manzon Allah ali shine sirna Ali ali kawai shi sai da na ali a masallaci aka haife shi a masallaci ya rayu a masallaci ya mutu kai sarkin masu sallah ga uban mu gaba daya ali eh shi a masallaci ma aka haife shi kuma a masallaci ya rayu kuma a masallaci ya mutu ali bin abi dalib ke da ba a taba zuwa bautar gunki da shi a ciki ba ma nisan da mahaifiyarsa kafin ma addinin ma ya bayyana ma za ta tafi bautar gunki sai mimbike a cikin ta ba ta zuwa sai ta zauna ta kasa zuwa kuma shine farkon wanda ya fara musulunta a duniya gaba daya ya riga sai da na abubakar musulunta amma ba za ka gane ba saboda shi shekarar sa biyar lokacin shi yasa da an yi tambaya wani malami ne yake gida ya ce sanyi ba a sani usaini ne ba aka yi wannan tambaya lokacin da suka yi makaranta sas aka yi musu wannan tambaya wane ne farkon musulunta a duniya gaba daya a cikin mazaji kaga ai kowa zai ce abubakar ake ta rubuta saboda shi aka sani shi kuma kawai sai rubuta sai da na ali malam yana duba sai ce kai ne kai nasara eh su ji suke wancan saboda wancan ai dama kowa ya sani shi sai da na abubakar sadiku shine farkon da ya fara karban musulunci a gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma sai da abubakar a shekarun duniya da shekara biyu shi kuma kaga shi kuma sai da na ali sa'an su sai na faɗi ma ne sa'annin su ne to lokacin da manzo Allah ya kira wasu na Ali ya karbi musulunci sannan yana ɗan shekara biyar a duniya to mutane kuma ganin dan shekara biyar hukunci bai hau kansa ba ai ko bai balaga ba to shi sa da hukunci bai hau kansa ba ana maganar wanda hukunci ya hau kansa zai sallah ya azumi da sauran ibadu to shi sa da an tashi ya ce farkon da ya fara karban musulunci gaba daya a cikin maza sai ya ce sai na abubakar a bangaren bayi akwai bilalu bararin bayi akwai zaidu da sauransu bangaren mata kuma sai da khadija haka ne ko to ji haka ne to wannan shine abin da yake akwai amma yanzu ko an tambaye ka waye farkon shiga musulunci sai ka ce abubakar saboda in ka ce ali zaka da rikita su sai dai a jarrabawa ne kai zaka yi nasara kuma amma haka an tambaya saboda ana maganar wanda alƙalami ya hau kansa kun fahimci bayanin yawwa amma shi ya fara karba sai da na ali to wannan shine abin da yake akwai to Allah ya sa mu dace da alkhairi to mu je Ali ibn Qayyim sai da na ali shine baban Hassan da Husaini Laysan zaki muqaddisan mai sanya sulke wanda aka saba sulke shine sai da na ali kana tiskurubi in kana fisko rubi Allah ka kankare bakan ciki na karba ka shafe bakan ciki na ka shafe su gaba daya ya rasulullah Allah ka yi mu haka saboda alfarman manzon Allah sahabi da jumlatan sahabban sa baki daya salatun wa taslimun salati da aminci ya tabbata gare shi alayhi bi qadrihi daidai gwargwadon kadarin darajarsa adadin salatin kenan to ma al-ali wancan kuma na cikin tarihi ko yace sallallahu wa sallam ila alayya afaradu sala ma da makanuhu ila min abadin lil azali yace Allah kai salati ga annabi Muhammad adadin salatin da zaka yi mar yawan sa ma da makanuhu ilahu mutakar da wa maka a Allah yawan salatin subhanallah kai a dawo lafiya Allah ya kara karama subhanallah eh kaji adadin yawan salatin da wa maka a ilahu inda kana Allah to adadin salatin subhanallah la ilaha illallah kai kyau ba na ga muku san ciki kuma akwai da yaje raula ta annabi Ibrahim ba dan shi Ibrahim yana girmama dukkan annaba amma bai da kwadayi ba shi da kwadayi yana zuwa sai ce raular adam ibrahim yana zuwa sai ce alaika aya barhamu ba'da muhammadin salatu wa taslimun yazida da raunaka yace ya annabi ibrahim salati da aminci muna roƙo ya tabbata gare ka ga barhamu ya zo ziyararka muna roƙon Allah ya ma salati da aminci amma ba da Muhammadin sai bayan yi wa Muhammadu zai maka wani madalubi ya ce yaushe aka gama wancan aka fara wannan la ilaha illallah subhanallah ai wannan ya riga shi ba yace muna roƙo Allah ya salati da aminci gare ka ya annabi Ibrahim amma ba da Muhammadin bayan Muhammadu sannan za a yi maka kai to mu je ma al-ali tare da alayensa da sahabbai in man taqaddama daga wanda ya barkaka duk mai tsarki ma Allah ya masa ratin gaba daya Allahumma salli ala إلا مولى الباطل أولك على خاتم لما ولا تجعل الأجرار إلى الدار المستقيم ولا هادي فخر الإبدال الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله كفاني عمومي ما كفى ظلمة الشرك الله لا إله إلا الله وبدنا بدل البدلة والشرك الله لا إله إلا الله كفاني جميع الهم سرت محررا الله لا إله إلا الله ربي فكر رسول الله قلبي بلا شرك الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اذا هل جيش الهني بدد شمله الله لا إله إلا الله بنور يدين الله يريم بلا ملك الله لا إله إلا الله وأذكر بيتا جيل قبلي وإنه الله لا إله إلا الله مكالي وبالي على توبيك والرجي الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله إذا كانت الأقدار من مالك الملك الله لا إله إلا الله أفت وفي عندي ما يسر وما يبكي الله إله إلا الله قال يا رسول الله كفر مرسل الله إله إلا الله عسى موسى عن الاكوان فعلا من الملك الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هو يصمو بك المدار فوق قرونه الله إله إلا الله ولو دور الامان هو جنه المسكي الله إله إلا الله عرفت رضاها العميل شفاعتي الله إله إلا الله أولم يلبسه شكرا إليه فلم يسقي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فقد كان يشتي من المال وإنه الله إله إلا الله على أشكاك فعلا تدشك صفة الفتى الله إله إلا الله وظنونك بأشكاه من بعد يوسف الله إله إلا الله وآبائه درا من الفرج والهرج على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحاصل هذا القول إن كراماتنا الله إله إلا الله آمين لا مولى لتلقي في البر والفلك الله إله إلا الله فلم يرجع أبد ما بكيت رياه الله إله إلا الله ولم يرجع للهدي كي يضوي الإفك على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله أما أشكر ربا الله من أبدل شده الله إله إلا الله أفا أصغر أصبائي بريء من الشرك الله إله إلا الله أما ذلك فرد الله فالأرض عزيز الله إله إلا الله أنا والريال أو مجربة الشك الله إله إلا الله الصلاة وسلم على محمد الله إله إلا الله سواء للأسباب فمن الكل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا الله لا إله إلا الله الله يا الله لا إله إلا الله الله إله إلا الله
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على إلا ربي الفاتحة قبل كل كاتبة لا يدرك الأجرار الأسرار المستقيم على أهل أمر الله to me shuri ce bani hukumi me makama da matashi wannan da ya gusar da wato ainihin ya kan man kafa zulmatin shirki wannan da ya ije mana daga duhun nan na shirka kafani humumi to ya isan mun dukkan baki baki da bakin ciki mabanne da misalin bakala yayin da ya tarwatsa taron nan na mutanen banza wajen da kokwanto duniyowarsa su gaba daya bani jami alhamdi ya isan mun baki da bakin ciki sai kuma harara na zamo abin yantarwa fatta rasulullahi karbi manzon Allah ya warware zuciyata mina shirki daga shirka ni ba mu shirki bane da da Allah dai sharha idza halla jayshul hammi a wani diwani kuma idza halla jayshul kufri idan ce idza halla jayshul kufri yayin da rundunar kafirci suka taru kenan da in kuma wannan ne idza halla jayshul hammi yayin da rundunar bakin ciki suka taru dare shamlau annabi Muhammad zai tarwatsa rundunar tasu dinoriya ili da haske ne yaqini ya wuri mu bayan baya gushewa ya mulki ya mamallaki dama abubuwan guda uku ne eh ilmul yaqini aidul yaqini haqqul yaqini
ilmul yaqini kowa ya san zai mutu tilas ka san sai ka mutu shi da ilmul yaqini ainul yaqini sanda malaika ya tsaya akan ka zai karbar ka kenan hakul yaqini sanda ka mutu da ranar rai dai wani a cikin yayan malam namu ya tambaye shi sai aka rauka Allah wai ya mutuwa take yace sai ka mutu zaka sani subhanallah yace kana mutuwa zaka san ka mutu Allah ya sa mu cika da imani to mu je واذكر بيتا في ina قلبي ina ambatan wannan baiti kila kabali wanda aka faɗe shi kafin ni sai Ibrahim mai adalci ka san ko ba baitin sa bane in ya faɗa dan ka misali to sai ya ga ya ma yawwa ko ba ka bane ka san akwai marasa kunya ko dan wannan baitin na gaishe a cikin shu'ara ko a shari'a to sai me shi ma ya faɗa yawwa to shine irin wannan na ina ambatan wannan baiti kila kabali an faɗe shi kafin na zo وانه to amma shi wannan baitin ni مقالي ma faɗi na ne na faɗa yanzu وحالي kuma shine hali na قال تبدي a halin kunci da halin tsanani in na shiga baitin nan da shi nake aiki اذا كانت الاقدار wannan shine baitin idza kanat al aqdar min malikil mulki kasiyani indi ma yasiru wa ma yubiki to wannan ne baitin to yace me اذا كانت الاقدار idan kaddara ta kasance مالك الملك in kaddarori suka kasance suka zamo daga mamallakin masu mulki Allah ta'ala الديان الدين ma ya sirru abinda zai faranta min wa ma yu biki da abinda zai bani kuka fasu ya ne in dai dai ne abuna eh ni ba na maimai ka so ne ya ji wahala sai a waiga sai ba ce a ni ba na maimai saboda haka mu ma shehu ba ma waiwaye saboda albarkacin ka to mu je انا يا رسول الله haka yake ya ma'aikin Allah يا خير ya مرسل fiyayyen manzanni موت عن ka الاموات ɗaukaka saman kasantattu فضلا من الملك dan falala daga Allah mamallaki ويسمو بك المنظار mai yabo yana ɗaukaka daga gare ka ya rasulallahi روض قرون duk mai ban manzo Allah zai ɗaukaka sama da sa'annin zamaninsa ولو قصرت اعماله قله النصر ko da yana da karancin ibada ko da yana da karancin ibada in dai yana yaban annabi sai ya ɗaukaka waɗannan mawaƙan ba su ɗaukaka ba masu yaban annabi eh ka gani a yake sun ɗaukaka amma wani kaga a cikin su to an sa'a da yayi sallah farilla shikenan ya yi sa'a yayi sallah farilla to shi Ibrahim ce ko yana da karancin ibadu sai ya ɗaukaka in dai yana yaban annabi Muhammad to mu je رفعت الى بعد امين na السكان daga kuka na izuwa dan al-aminu ولم يلفظ شكواه wannan baitin shine wanda na gaya muku don masu zuwa nan sun san shi na ce ku yi masa alama wannan baitin ko kuma ku rike shi akan gashi nan dai rahmatu ila dan haramin shaka'ati wa lam yafatu shakawa ilai fa lam yashki idan rayuwa ce tsanani ka rike wannan to Allah zai bude eh lamari zai bude insha Allah ta'ala bukatun gaba ɗaya shau ya kai su wajen Annabi Muhammadu Rasulullahi to idan abubuwa suka taho tanan tanan tanan ka rasa yadda za ka yi to dauki wannan ka buga shi dubu da ɗari ɗaya da sha ɗaya one one one one Eh, to muna godiya to mu je ولم يلفظ Rafati شكواه na dahal amini shikayati na daga kuka na zuwa dahal aminu ولم يلفظ شكواه ilaihi ba a samu wanda ya kai kuka gun annabi Muhammad falan shiki annabi bai share ma hawaye ba ko akwai to babu to mu je فقد كان يشكي للجمال hakika annabi Muhammad ya karbi kukan barewa ta kai kuka annabi ya share mata hawaye وانه cewa shi manzo Allah لا اشتاق ذلك hakika eh wanne ne na bayan wanne ne na bayan jimali raƙumi faɗar kana shikilin jimali a nan Muhammad ya karbi ya share wa raƙumi kuka shi ne da muka faɗa jiya to mu je وانه cewa shi a nan Muhammadu لا اشتاق ذلك hakika ya taimaki barewa بل شكاك Iba da fataki yayin da ta kai kuka saboda tsoron kisa eh za a kashe ta ko jiya na faɗa yawwa wanda tarko ya rike ta shi kuma wanda tar wanda ne yasa tarko ya kama ta yana bacci manzo Allah zai wuce ta ce ya rasulullahi kaga mutumin nan da yake baccin nan mugu ne mugu ne shi yasa ta kama to haka ne har kuma irin shugabannin da suke cutar mu ai mugaye ne da mugaye ne waɗansu shugabannin da gwamnoni da shugabannin kasashe in dai azzalimai ne ai su ma tarko suka sa eh tarko ne mugun tarko ma eh shi yasa sai na kai Allah ne sa mu gama lafiya Allah ya kiyaye Allah Allah ya gyara zukatan su eh ba za su gyara ba Allah ya kawo da su ya kama su adalci saboda alfarman manzon Allah to mu je وفنون da wajen nuni da annabi Yunusa قد اتاه lokacin da ya kai kuka بعد annabi Yunusa ya guje wa mutanensa ko cikin dare sai ya fada cikin jirgin ruwa da ya shiga jirgin ruwa sai mutanen sun fara tafiya sai suka ga jirgi zai fadi yana tambo tambo suka ce kai a jirgin nan akwai mai laifi wanda ya guje wa mai gidansa yanzu mai ƙuri'a in ta fada kansa mu zai fashi a ruwa karin ja mana bala'i ana buga ƙuri'a sai ta fada kan yunusa shine mai laifi cikin dare ga duhun dare ga duhun karkashin ruwa sai suka cilla shi a ruwa suna cilla shi a ruwa kawai sai wani kifi ya haɗiye shi sai Allah ya ce kai kifi wannan marzona ne kuma annabina karka ci namansa kuma karka karya makashi amma tun da ka haɗiye shi to ya zauna a cikin ka kwana arba'in mun kashi kurkuku birsin kwanansa arba'in ana su baye suka ce wannan gwanda ya shiga cikin kifin su baye suka ce tarbiyatul abakari kenan usuli ya shiga yayi eh ranar da ya usuli kwanansa arba'in ran da ya usuli sai ya ce subhanaka kaga bai ce subhanahu ba ko sai ce subhanaka gashi ga halarar sai zai zai to lokacin ya nasa munajatun shi yace subhanaka tabbatar tsarkinka wannan kifin daga nan sai ji haɗi bala'i da yunusa ne a cikin sai zuba yunusa wani la ilaha illallah haka ya taho ba yana zuwa bakin kogi sai a mayar da shi saboda yanzu bala'i ne a cikin sai haɗi ko bai ji ba ka san da abin yake Mm, to yunusa kenan to shi ma da aka jefa shi a cikin kifin cikin ruwan kifi ya ɗaya shi shi ibrahim ya ce annabi muhammadu ne ya taimaka da har yanzu yana cikin kifin ta subhanallah sai sai yake sai kuma masu cikin hutu cikin kifin ne masallacinsa dan a cikin kifin kuma yana sallah to mu je bayan annabi yusuf shi ma ana jefa annabi yusuf a rijiyar nan annabi muhammad yana nan kuma lokacin ba a haifi manzon allah ba amma yana wata zamanin ya nusa ma ba a haifi annabi muhammad ba yana tare da shi to shi ne ya ce kai ka taimaki nusa min ba'ad yusufin bayan annabi yusuf kai ka taimake shi da har yanzu yana rijiyar subhanallah eh kamar ruwan allah sai bashi a rijiyar kuma a ki kashe shi ake karɓar ransu kuma ya zauna a nan eh shi bara yace to kai ka taimaki Musa kai ka taimaki Annabi Yusuf to je fa ara da iyayensa gaba daya من القتل والقتل kai ka taimake su daga kisa da kuma keta alfarma ba a kashe su ba kuma ba a keta musu alfarma ba to je وآخر هذا القول kai matabbacin wannan zance dai innaka rahmatan kai rahama ne daga Allah من الله مولى الكلب rahama ne kai daga ubangijin halitta في البر ubangiji Allah ta'ala shine ubangiji fil barri a fili والكلب kuma shine Allah a jirgin ruwa ولم يتعبد shine Allah a fili shine Allah a jirgin ruwa ko ina shine to
ولم يتعبد bawa bai ji tsoron bawa ki tarayya a hu bawa bai ji tsoron tozarta sa ba inda kana kan gaskiya ba wani abu da zai tozarta ka a duniya to ولم يشتعل الحق haka halin gaskiya ba su ji tsoron kai da zaune ifike ma abota kire wanda za su kirkiri magana su ce kai ka faɗa shi Ibrahim ya ce in dai kana da gaskiya a kirkiri a ba ce kai ka faɗa a banza kai ne ka tsaya kan gaskiya ka din rinzi wa inna Allah ma asabiri din rinzi ya aka yi da annabi Musa akwai wacce aka haɗa baki da ita ko da shi wancan mene dan ba'ura a ba shi ba wane ne mai kudin na karuna da karuna ya tace ake mata shar ake mata sharri annabi Musa ta zo ya ta ce annabi Musa ya kwanta ne ta yi zina da ita ka gani dai ma wannan kadiyar da shari da sauransu to me yasa ma annabi Musa kuma ba sai alhairi ba ga shi za a ta faɗa sa cikin ayyukan alhairi kuma da ke ta tabbatar da shafa ta aka yi ta kaga ta yi masharri da sauransu shi za shi ibra kaula ya ce dukkan sharrin duniya an yi min ko baka sani ba yace duk kana sharri na duniya an faɗa min an ce ina yin wannan aikin yace ai ba ɗaya ne ba a taɓa faɗa min ba shi kuma saboda hankali ba zai karba ba eh a ce na haihu inda mata suke haihuwa yace to wannan ne ba taɓa ni ba eh a ce eh yau to anan nan eh yau ba to wannan ne ba a faɗa ba a ce shi ba ya haihu kamar inda mata suke haihuwa amma kalolin abubuwa yace dai an faɗa yace to kai kokari idan aka faɗi magana mara kyau idan ɗabi'ar ka ne shebran ya ce ka yi ƙoƙari ka daina ka roƙi Allah ya yi maka ka daina eh ya ce in kuma ƙarya ne to ka yi ƙoƙari kar ka fada ciki jiya na faɗa muku akwai wanda yanzu gaba ɗaya su sun zama tarkon al'umma saboda tsabar bala'i wani kawai sauraro yake game mutum yake yi kaga ai masifa ta samu ka shagala da kanka ma kiza shi Ibrahim yace washkulu na hubbul aminu soyayyar annabi Muhammad ta shagaltar da mu anil qitali gabarin abokan gaba wal asharari da 'ya'yan iska fil jihar wal najwa a fili da boye mun shagala da annabi sun shagala da zagin mu da shi Ibrahim yace to Allah ka saukar masa da wani sha'ani wanda zai yammata da shi ya kwana da shi maƙiyin mu kullun ya wayi gari ba abin da za a ci a gida da ai zai manta da mu ko domin zai tafi rigimar yadda za a yi na abinci ko kuma ya rasa da dare shi Ibrahim yace Allah ka ka jefa mar wannan shagalin kullun ya zama haka ya kwana ya waji gari kullun a cikin wannan ya manta da mu Allah ya Allah ya musa haka magiya to shi Ibrahim kenan eh to muna godiya ba ba to mun je amin to shi yace ma abocin gaskiya ba zai ji tsoron ma abota kire a kirkiri magana ta ƙarya a ce mutum shi ya faɗa shi ba ce inda kana kan gaskiya magana ta gari shi kansa annabi Musa da suka ga tsamar bin addinin sa mutanen zamanin sa duk suna yawo da kaya wanda ana an gotsa haicin su na shiririta shi kuma annabi Musa sai ya samu kaya na alfarma manya ya rufe cikin sa haka yake sai suka ce tun da annabi Musa baya irin shiga kayan mu yana sa manyan kaya yana da matsala yana da matsala aka ce matsalar me suka ce yana da kayan maza kun san kayan maza ko ya fi Allah ke ai ba a faɗi ba a faɗi sai dai wanda ne san yanzu za ya faɗi ko eh baiwa Allah ya kare mu aka ce annabi Musa yana da ita Allah ya ce duk annabawa na lafiya su galau Musa bai da ita suka ce wallahi yana da ita Eh, to kuma Allah ya za ya kubutar da shi ga ji kubutar da Musa shi ma bala'i ne annabi Musa eh ya je bakin kogi yana wanka ya ɗebi rigunansa da rigar da wandan duk ya tara su akan wani dutse yana cikin wanka yana saba sabulu dutse ya gudu da kayan yana dutse dutse ka tsaya in dauki kaya na ya rinka gudu sai da dutse ya zo cikin jama'a sai ya tsaya can sai suka ce a ashe lafiyar sa garau to a, yanzu haka ma ba bala'i ba ne eh haka ga hakan ma bala'i ne kai yanzu a ban daki ba har to shoshe korofin kake yi kai lafiyar ka ma garau kuma cikin gida amma saboda kare tsaraici ko yauran ma wani sai ya jingina da ko wani babban riga da waya mamaka saboda kare tsaranci da kuma musulunci amma kana tafiya ina za ka wannan kana yin tafiye tafiye bakin kogi wannan yana wanki wannan yana wanka wannan yana ɗiban ruwa wannan yana wanka tsirara tik kuma suna sallah duk ga shi a kuɗi can kuma mata ne a gefe su ma suna yi gaɓe wanki gaɓe wani da sauransu kuma a cikin kanan ne da kanan je gefe na ƙauyuka haka za ka gani ko wani ma sai yana ya zo ɗiban ruwa sai dai ya ce da ana ɗan cudani cudanin baya ji eh wani ma da kabo mamun da haka na mai wanda ai ba musulunci bane ce kai da Allah da irin made da kai to kaga ji ba babu wadini duk ya kada wadannan abubuwa kaga malamai na shara aiki ya same ku yau ba su da kaga sai a cikin jebi ya je ya tafa ma ko ya ku so ai sun matsa wani abubuwa shehu sani kafan ga yace shehu mun ga ana gaisa maza da mata a kaulaha hannu da hannu mun koma Najeriya ma iya haka yace a sani kafanga ku tsaya yadda kuke shine tsarsa shara wayannan kuma ka sani surai nan faransa ne ba wani abu suke ji a zuciyarsu ba a haka rayuwarsu ce ta taso a haka kawai sun riga sun saba shau ya ce na yi iya kokari na kuma in hana abin ya gagara saboda haka sai na bawa malaman shari'a su da aiki domin ni na zo in gyara zuciya ne la ilaha ni gyara zuciya na zo su kuma masu gyaran gaba to shi ke nan ko ba ka bane masu gyaran gaba ko ba ka bane ni gyaran zuciya na zo amma fadar iya kokari na shau ibrahim to kaji to wancan na annabi Musa suka ce ashe lafiyar sa galau waɗansu malaman kuma suka ce a'a ba sun ga karancin sa bane akwai pant ko akwai kamar pant wanda ya kare tsaraici amma dai za a iya tabbatar da lafiyar sa galau to haka ne wasu ka fara wallahi alam tunda mu ba gaban mu aka yi ba amma dai an yi to mu je wa ashkuru rabbaka Amin. ina godiya ga ubangiji na amal abtarushta yayin da ya kimsa wannan baba nasa barhama shirya wa askaru atbaka kai karami daga cikin mabiyana sayyidun min ashirki kubutacce ne ga barin shirka Allah mun gode alhamdulillah sai Ibrahim ya ce karkani dan kankani daga mabiya na ma baya shirka kuma tacce ne gaban shirka ba ma manya manyan ba kanana kanana to shehu muna godiya Allah ya kara karama to ذلك فضل الله wannan falala Allah ce nake fadarta فالعبد آتي amma bawa ba rama gajiyayye ne على وجه الحج a bisa saduwa da gaskiya أو مجانبة الشك ko ne sarta da kokonto صلاة وتسليم salati da aminci على طه أحمد ya tabbata ga ɗaha Ahmadu وآله da alayensa da sahabbai صلاة على البيت zaratin alal bunki shugabanni alal bunki a bisa asali shine bunki asali Allahu salli ala Rani la sarika al-mustaqim wa la la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah الله لئن صدني عن كبار أعمال سربه فما صدني أرشه إلى الدهر فرصه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما صدني عن ذكره أزل آخره فقد بعدني تزكى فالآه الموادف لا إله إلا الله لا إله برهما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لساني وقلب الدار ذكر محمد وما نهاله هادي مدى الدهر يشبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله شوف إبراهيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإنا قرين المال هذا خبيبه ولو كان بود بيت لزين فيفصحه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإلا إله الخير أدرجه الضر على حب خير الخير يا من يوبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كذا دعت الهادي كذا أترابه وتذكره تذكاره وهو مسره لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فمن بايع المختار فهو مبايع لربي لا العرش بارك عشقه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كفاني وداد الختام إله محمد مواداته عندي لناس يعاصه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ورتبت كل الماده لا كثيرة عن ادراك ما عندي فصبتي يا الصبور لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله فبيني وبين الماء به سرابهم وأور فما جيبت لمده يسربه لا إله إلا الله لا إله برهما لا إله إلا الله إني أوصاف العليم إنما أديمات كفر فأرى أما بيسره لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاة وتسليم على دعاء أحمد وآل وصحب مثل لبيب يومه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد عبد الله غير مشبه به بشر مرة مذلك صافي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهو صفة شباته بصدقائه وليس بشبه الموت رفع غير عينه لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد لم يعرف غير الهه يريق جميع الكون لانه لكونه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله تعرف فيه الحق وهو منكر منى لسان سر الله يريب بقدسه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد شمس الحق قهرا ونصرة فهو العالم المعروف وعين تناصحي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله جمال هذا الكون تدري محمد كذا العظم والأعجاب ومن بعد قربه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا كان معروفا لدى كل عاقل فما عرف البغتاء إلا بنفسه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فمنا أتانا مرسلا ورحمة من الله مولى الخلق كعاف بفضلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وذاك رب العرش وهو مبرز وقربه قربا يقال لجنسه الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله وما ولد الرحمن فهو عبيده فتال إليه ليس شيء كمثله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله ولكن عليك فلا ورسلك محمد ذاك العبد دون مشبه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إذا سمك الحقيقة سلوت لهربه جميع أحبائي وبدون كسبه الله الله الله الله Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sadaka jirgi to malki to falaha. Sawabu lana Allah min al-munazzali. Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. بيت عن ليلى وميلى وتنجلي بلا آل الله بالمنور الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله بوهر الدهر صلوا مدينه وذلك ابني وهو تأتي بذكره الله الله الله في حياتي وبعدها بآل النبي المصطفى خير رسله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لعبيد الله يعتلو كتابه وذلك فرحي فهل كأدله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإني وأبغض كل إلى جمالي لعرج بشارات العميل لصحبه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يأتي زمان لا يزال وأمتي وما قال في إيسى سلو لحزبه الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله يا ربي فاصلك به وهزه صراطهم ولو كان جبل الجمر في كفو نعشه الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليه صلاة الهاج في كل لحظة مع العلي والأسهاب والمرتدي به الله الله الله الله عليه السلام الله الله صل على إلا ومن الفاتمة ولك الفاتمة سبقنا صلى الله عليه وسلم إلى أسرارك المستقيم وعلى آله أقدر الله me ce yau wallahi idan wawan jeji irin jejin nan tabtake ce ce idan ya tsare ni ga barin zuwa kabarin annabi ahmadu to mulkuku ba zai tsare ni ga barin shauƙin annabi ba kuma ina tare da manzon Allah to azal azilin zargin mai zargi bai tsare ni ga barin annabi muhammadu ba almuwadduhu mai zargi na maka da za da ni tasga da ɗan haya kara mun ambatan annabi muhammadu da harshe na zu da zuciya ta matukar zamani aikin su shine ambatan annabi muhammadu wanda halin sa ya zama irin nawa ni ba hama ya shama shi ma zai daukaka matukar zamani in dai halin ka irin na ne to ba ka daukaka ai mun ga ka ko to muna godiya to mu je domin cewa hakika makusancin mutum shine cikakken wanda yake so wanda kake kauna kawai shine na kusa da kai kwa da yawa ko walau kana bodin baina zainin ko da akwai nisa tsakanin garin ku da garin masoyi fayyar sahu sai a bata nisa sai ka ji ba nisa sai ka tashi kaji ba da zo na ga muku wanda ya sai da gidansa ya tafi kaula la ilaha illallah to mu je عند إله الخلق kuma kaula yanzu mutum zai tafi a mota mai kyau sai ya yi kwana biyar ko shida amma ga shi nan roƙon Allah muke yi ko mutum ya ga ya je kaula kuma duk wannan wahalar da ake na zama da waye duk mancewa ake gaba daya sai ga gaba daya an mance saboda shauki yanzu ba shi bayan baka kwana bakwai a mota kana tafiya eh dare safe dare safe kullum ba kullum tafiya ake daga ga an fito daga mota sallah za a yi za a ci abinci shi kenan kawai ba kuma komawa ta to nan ne kuma za ku ta ganin abubuwan hanya akwai wanda muka je burkina faso gaba ɗaya ma sai naga kowa a wajen ya ƙare na ce me ya faru magana da na ce me ya faru kawai sai naga sojoji suna kallo na ashe wai tuta ce za a canja ta yi dauda za a canja tuta to kowa sai ya ƙabi inda kake a nan za ka tsaya kyam ba a motsi ya kan cemi subhanallah ya kan tuta eh wala baka ji ana taken Najeriya zamanin sarki Sunusi ana taken Najeriya kawai shi kuma ka san bakin gida suke sawa a idansa wani polis ya zo ya ce ranka ya daɗe taken Najeriya ake baka baka miƙe ba sai ce kai annabi Muhammadu ne ya zo ko sallah za yi haka ya ce sallah za yi ko annabi Muhammadu ne ya zo subhanallah to ka ji manya to mu je وعند إله الخلق domin cewa ubangijin halitta أدرك حبه ya nannaɗe soyayyarsa ala hubbi khairil halki a bisa soyayyar annabi Muhammadu Allah ta'ala ya naɗe sansa cikin san annabi Muhammadu duk mai san annabi Muhammadu to shine masoyin Allah kawai makima shine makiyin can din to mu je يا أيها الصدق ya man yi wa bihu ya kai mai zargin mai san annabi kaga muna san annabi kana zargi to Allah da kake bautawa ya naɗe sansa cikin san Muhammadu rasulullahi to mu je كذا طاعة haka الحق nan biyayya ga hadiya mintaccen Allah طاعة ربك kamar biyayya ga ubangijinsa ne وتذكاره ambatan annabi muhammadu تذكاره ambatan allah ne in ka ambaci annabi muhammadu ka faɗa allah وهو مسلم wa wa muslimu shi ya faɗa alqur'ani
فمن بايع المختار ga qur'anin nan shehu ya gaya ma faman baya al-mukhtara wanda ya mukuta eh, wanda ya mubaya ga annabi muhammadu abin zabi فهو مبايع da rabbi to shi yayi mubaya ne ga ubangijinsa innal ladzina yubayyi'unaka innama yadillahi to mu je
لله العرش ilahi al-arshi ubangijin al-arshi ذلك أشبه wannan ku shine mafi daukaka أباني مجاد الكتب soyayyar cikamacin annabawa annabi muhammad ta isan mun komai tsarkakakke abin yabo هو الضبط الإنسان soyayyar annabi muhammad a waje na من الصنع asahu shine mafi tabbata daga kurman dutse wanda baya fashewa to san annabi ya fi kurman dutse a zuciya ta tabbata subhanallah ba mu je ورتبة كل المالكين قصيرة darajojin masu yaban annabi muhammad baki ɗayan darajojin dukkan masu yabo kasiratun takaitacciya ne من إدراك ما إن gabanin riskar abin da ni yake waje na duk mai ban manzo Allah kat a duniya sai bayan ya ce to darajar sa takaitacciya ne gabanin riskar abin da ni yake waje na subhanallah to سوف يرفع tserewa ta ga masu yaban annabi ita take tabbata na tsere musu to وبيني wa bainal madihina tsakani na da tsakani na da masu yaban annabi شرارك sarabun sarabun dazuzzuka ne masu nisa وقوم dajin kuma gudurin mai zurfi shi ne fako fako ka sa akwai dajin da yake fako ko ruwa babu saboda bala'i billahi da jira da illa ko eh fako to tsakanin na da imam da masu yabo jeji ne mai girma mai fadi da kuma jeji wanda yake wurin kaga ne ce mai zurfi ba mai fako to ba ma ji ba ji mata yi sarbahu to har yanzu ba a yanke daji ɗaya daga yaban da ne annabi ba bari a shiga gaba to mu je شعرية waka ta da ka jin na yi أوصاف العديد gaba ɗayan waka ta siffofin annabi muhammadu ne ni ba wani nake waka ba فإنها domin cewa ita waka ta عجيبة الخلق babu irin ta a duniya ba wani wanda ya ban annabi muhammadu in kawo na kaga iri dai da nawa a ce ne dai da na babu shi a duniya وهو أحمد يسرق amma fa annabi muhammadu ne yake taimako na san da nake waka ya ba sanadarin ne ya san da nake waka shi yake taimaka mai shirka shi yake ba da mele ka san me imam al-musiri imam al-musiri ya ce fa مثل العلم فيه أنه بشر يا نجزا يشرو ينا تنانين جا مالما شرع جا مالما حقيقة جا كما تحكسان جري يعني جمع ذاتر بما قوة فصورا ويكي مالما علم حقيقة سو سكي سجمي كسي مالما شرع مي كسي جماعة gari kuma suna sauraro wanda zai ce kai ban yadda ba ka san imamu malik ya ce duk karfin malami in ji maluku ya ce in dai za mu yi magana ilimi zan kare shi me yasa ka ce haka yace in na gaya mar hujja ai zai da na kibar da shi yace amma jahili ya fi karfi na aka ce maluku ya za ka ce jahili ya fi karfin ka yace eh sai na gama jan hadisi sai yace bai yadda ba eh yace aya zan tuno ne wahala qur'ani ina ga fade sai yace to ban yadda ba yace kaga ya fi karfi na ai? yace ya fi karfi na amma malami zan kada shi amma jahili ya fi karfi na saboda in na fada sai sai bai yadda ba me dalili a kawai ƙarya ne to kaji Allah ya sauke eh to kaji yadda abin yake to mu je salatu ma tasbih to shehu Allah ta'ala ne ce salati da aminci ya ba da to wancan na Imam al-Busiri yace fa mabaligul ilmu bihi annahu basharun sai tsaya ya kuma fa mabaligul ilmu bihi annahu basharun sai zai ci a gaba sai bacci ya dauke shi shi kawai yana dauke shi kawai sai ga shugaban ya zo Muhammadu Rasulullah sai ya ce da shi wa annahu khairu khalqillahi kullihim annabi Muhammad ya sake mabbaita to shine da an zo ko an zo abana maulidihi sai a mege ana abana maulidihi hadi bi unsurihi hadi bi mubtada'in min huwa mubtatami yawmun tafarrafa fihi al-furs annahum qad yanzuru bi hululi qasi wa nikami wa bata iwan kisra wa huwa musaddabu kasham li ashabi kisra ghayra multaimi mawlaya salli wa sallim دائما أبدا ala بك خير الخلق كلهم annabi Muhammadu waɗannan bai suka gaba ɗaya su a gaban annabi Muhammadu shi yasa shi Ibrahim yana ganin girman alburda duk inda ya je a duniya gaga da shi ya diwani kuma kaga diwani dai ka duba girman sa ko amma din da shi je a duniya sai ce ina wanda ya iya alburda a nemo shi sai ce dai rera mun alburda ana rera alburda sai a ga ya jike sharkar da hawaye hawaye zubo mai yake har yanzu har yanzu a kaula ana yi dan Allah mu la salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul lahab yakun lini duk dan shehu ya haddace tana kansa duk inda yaje sai ya ce a zo ina wanda yayi alburda a zo a rera mu kuma Allah ya yi wa alburda baiwa eh hatta Saudiya suka ce muna so bana mu kafa mawlidin annabi barako eh suka ce za su yi maulidi me dalili aka ce kowace kasar duniya su faɗi borzo wanda ya musu aiki ya fi kowa a duniya wanda za su yi alfahari da shi ko ma ba musulmi bane ka zo ka faɗa saudiya arabia za su faɗi waɗansu sarakunan su na da sai suka ce kai in muna faɗe mai wa ƙasar ku yadda kawo nata ko ta ƙasar to bari mu faɗi shugaban kawai sai suka ba da sunan annabi muhammadu sai ka ce sallallahu alaihi saboda tilan kai an karba shi ma jayayya ya ake da shata mai waka aka ce kowa ya zo yawa abin da ya fi so waka wanda ya fi burge shi suka zo suka yi ta wake wake wake wake amma shi shata kage yana zuwa sai ya ce ni na tsaya ga annabi muhammad haka ya ce kowa tsaya ga annabi muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa har allah ya ramu zai tsaya ga annabi muhammadu roƙon da nake a gurin allah nan a duniya har allah ya ra allah samu ga aisha ta a ga lafiya wato idan shekarun baya da kana gani a tv sandai wannan za ka ga far irin farar tv na ana ihu ana taɗi wurin ya hargitse ana kura tana tashi ana ta zuba kuɗi ana sallallahu alaihi wa sallam ashe wani wani abu za a bayan na kyauta a wata mai ba da kyautar kawai sai mika shi ta yace ka cinye mawaka suka ce hawa malam da ba ka ce ya cinye ba sai an auna bai ce auna bai yayin iska me za a auna wani na ce rai bakar rama ko baka ji wani yana bakar rama ka kunna wani lamu ina na ko bada yake yi oho ina jin bada ake ba to ga yace ba awo ya ce ya tsaya ga nawa da yace ba magana aunawa an dama kawai ba ba awo an dama ta haka suke waɗannan bayan Allah masu yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka ce Allah Muhammad to magana ta gane to Saudi Arabia kawai sai suka bada sunan manzo Allah sai aka ce to kun yi nasara kun cinye to za a yi birthday na shugaban da za a wanda kuka bada suna me birthday da larabci maulidi to ya za a suka ce min yadda yi a raunar annabi Muhammad aka karanta maulidi sannan aka shiga cikin Ka'aba ba masallacin ba wannan bangon bakin da aka sa yankin to cikin aka shiga suka tura ina ne za a koya musu mawdin annabi Muhammad a duniya sai aka ce to yadda za su tafi kaula dan ka ce kaula aka ga shi tijani yas mutanen Saudi Arabia ne suka zo za a koya musu maulidi a kwance yake ba sai ya zauna bai da lafiya sai ya warke yana zama sai ya ce wannan wata lokura ta ranar ajaba ne bayan zan khatam imamin nujab ga ranar ta zo to muna so akwai mana murdi ya ce to nan muna yin alburda da harziya da waya sai suka ce zai ce amma fa alburdan nan shehu ya damu da ita dan Allah gidan shehu bayan ba adalai bane kace ba shehu ya damu da alburdan nan ku dauka ku yi dan Allah dan annabi kaji duk inda kaji ana alburda a wajen maulidi shehu Ibrahim ne ya buga littafin ba na tsaba ne tsohon littafi ne na Imam al-Busiri ya kade makura ya buga ya sa ake siyarwa a duniya kuma na wani malamin ne malamai nawa ne suke danna wani na kuma haka bane kuma shi ya bu- shi ya buga alburda shi ya buga hamziya hamziya ita ma ta imamu musiri salli ya rabbana shi ya buga ta shi ya buga ne kwan Allah to da ya buga bai musu hassada ba wani littafi ne zai fi ɗaukaka diwani kuma na godiya to sai gashi sun karanta alburda a rauna a ya nuna ko a wayoyi ba an kun gani ba ne sai gashi ana ta rubuta maula ya sale wa sallan da imana ba a jirgin ruwa shi ibrahim a dan lafiya to mu je dare yayi ya sa mu je salati da aminci ya tabbata ga dan ahmadu da alaye da sahabbai misalin turare yurin mahu adadin salatin kanshin kamar turaren da aka kwaba shi da wani kalar turaren ka san za a rasa wani iri ne wannan ka zo ne ce da Allah wani turare ka sa ne wannan rasa wani kala ne kaloli ya hada kai sai har jiza ma kwakwalwa ka kasa ganewa shi ba ce to irin misalin wannan turaren salatin annabi ya tabbata ga annabi Muhammad eh adadin wannan to mu je wanda muke yabo shine Muhammadu Abdullahi dan Abdullahi غير مشبه به بشر babu wani mutum wanda ya kama da annabi Muhammadu duk wanda ya nemi ya ce irin su ne da annabi sabbihi wawan barza ne wannan ce ba ce sabbihi ka hutar da shi ka ce kai wawa ne jahili ba gidaje babu irin annabi Muhammadu duk duniya gaba daya babu irin sa mu je domin shi annabi Muhammadu siffa ce bismi fa'ilin siffa ce wadda ka kamanta shi da sunan fa'ili mai aikin لا إله إلا الله in baka gane ba shi din je babu walaysa bismil mustafa gairu ainihi babu wanda ya kama da annabi muhammad gairu ainihi sai ainihin muhammadu muhammadin koyi shi ne irin su ne da muhammadin dini a wani murdi da fada wani yaro ya ce an guda biyu ne ce a ɗaya ne ta la ilaha illallah to mun ce muhammad annabi muhammad shi kadai ne ya kama ainihin sa shi ne irin su ne da shi la ilaha illallah mu je gairu ilahi ya annabi muhammad babu wanda ya san shi sai ubangijinsa yariku jami'al kauni an hamli kaunihi duk gaba ɗayan halitta ta yi kunci ta ɗauki sirrin sanin annabi muhammadu ba za ta iya ba shi sa shi bayan wani lokaci yana ganin annabi muhammadu sai ce a faruka ina tsoronka ya ce ina tsoronka rasulullah ijlala saboda jalala irin taka fa innaka qutbatun rasulullah fa kana da qutba to mu je eh ta rafa fela hakku ubangiji ya sanar da kansa cikin annabi muhammadu to shi kuma ba a san shi ba ai muhammadin Ha, la ilaha to jama'a ila arafai masana Allah Allah ta'ala ya sanar da kansa cikin muhammadu ba hawa muna karu shi kuma annabi muhammadin ba a san shi ba yi muna musamman sirrin abin boyewa sirri ne la yarimu bi qudsihi wanda baya gushewa da tsarkinsa sai ce ne annabi muhammadin shamsul haqqi rana ce ta gaskiya wajen farala da da daukaka shi shi alami ne tuta ko dutse wanda kake hango shi na Muhammad abin sani ne shi ne tsantsan tsarki zuwa gare mu to kaga can shi kaga shi Ibrahim ya ce duk halitta babu wanda ya san hakikar annabi Muhammad ya manzo Allah ya ce la irfi ni hakikat kai rabbi to nan shi ya ce babu wanda ya san shi duk halitta ta yi kunci to sai ya dawo zahirin annabi Muhammad kuma sai ya ce me gabaki ɗaya jama'a da ta hazar kauni sandararrun abubuwa abubuwan ma da ba su da rai eh kamar gini dutse kyau sai cikin sun san annabi muhammadu na zahiri sanin zahiri ba wanda bai san shi ba to kakal kucin haka nan wato bai baye sauran yare na duniya wani a ajiyar wal ajamu da dabbobi duk sun san annabi Muhammadu bana da kurbi kurbi bayan larabawa su ma sun san shi yana tsara tana mana kara gashi kuma ya buya ma'arufa kuma abin sani da kulle haƙi ya bayyana kuma gurin duk mai hankali ma urban muktar ka sani ba a- ba wanda ya san ba za a san annabi Muhammadu ba illa bi nafsi illa bi nafsihi sai da shi
inna atana mursalan
da shi ake sanin sa illa bi nafsihi sai da shi da kudu wannan karatu ne bai fadi amma dare yayi wani abu kuma ba zai fada ba nan da ku sai dai ka shiga daki kuma ke bin kai Allah ya gane da kai abu to mu je wani inna atana mursalan yayin da ya zo mana yana manzo wa huwa rahmat kuma annabi Muhammad shi rahama ne min Allah ya daga Allah maulan harke ubangijin gaskiya a azim bi hulkihi ka girmama da kyawawan dabi'un manzon Allah wa babbahu rabbul arsh ubangijin al'arshi ya tsarkake annabi Muhammadu wa huwa mutawish shi mai rinjaye ne wa qarrabahu qurban ya kusanta annabi Muhammad zuwa gare shi yuhali bi sirri da yake korewa ga waninsa babu wani wanda ya taɓa kusantar Allah sai annabi Muhammad to wa ma walada rahman amma fa ka sani Allah bai haifi da ba karka ce annabi Muhammad dan Allah ne ba dan sa bane fa huwa ubaidu bawa ubaidu shi bawan Allah ne jalla ilayhi ubangiji na ya girmama laysa shay'un ka misali babu wani abu misalin Allah shari'a da hakika Eh, kai kuma sai ka je ka ware mu je ولكن على الخلق sai da ya cewa mafificin halittar Allah فضل المرض a wajen daraja da shuhura محمد to shine annabi Muhammad ذاك العبد wannan bawa na Allah دون مشبه Allah ya bani irinsa إذا تام قلبي saboda haka ne zuciyata ta cika ta ɗibauce قد سروت الهد daga nan ne dukkan masoyana na sun ce suna ajiye su a gefe جميع baki أهلنا ɗayan masoyana na ajiye su a gefe وما دون كذب wannan kuwa ba koyayyen abu bane kowa ya sani duk mai sona yana son manzon Allah ko ba ka bane ya sani kowa ya sani duk masoyin shehu masoyin annabi Muhammad ne to mu je وما شاب قلبي كيف mata farare kyawawa ba su gantar da zuciyata ba مالكي menene fararen matan بلحها balha haka bata kawai سراب kalwereniya ne إذا طال أمين nan gaban al'aminu kalwereniya idan kana mota kuna tafiya can kuna tafiya a titi za ka hango wani abu kamar ruwa ko gare gare abin sha'awa bare ma irin da azumin nan ko wajen karfe shida din nan da ka je ya zai akwai ruwan banko shebran ce to haka mata suke ya ce kana ganin mace in dai a- in dai a matsayi ne na soyayya da kyau da tafiya ya ce a'a ya ce wannan mace ya ce ka batta sarabun kalweleniya ne wannan wannan kyallen ne na titi lada mai آخر dan أنا al'amini nan ga dan al'amini shi ko manzo Allah idan ka hango wannan ruwan kana zuwa sai ka ga ruwan shine kawai ka muje المنزل almunazzahi abin tsarkakewa
استقيت عن ليلى na haƙura gabar matan nan laila ba ruwana da ita وميلى ita ma mai lamun bata وتبدل da tandami ita ma ba ruwa ɗai subhanallah eh to kaje yace kai ka san manya ne la ilaha illallah ai da sunayen ma zaka san ba kanana bane wani kun ba yace wa fadima ausar ma ausama wa maryam wa qanni mulukil arabina wa tuyunu yanzu waɗannan mata ne masu tarihi a duniya wanda laraba suka karar da rayuwarsu da tunaninsu a kansu irin su majaluna laila yana sallah wani zai huce ta gabansa wani ya wuce eh, wato majalulin lela ya wuce ta gaban wani mutum yana sallah yana idan da sallah sai je ya shaƙe shi ya ce da majalulin lela sha sha sha banza mahaukaci dama an ce wata yarinya ta rike ta kai lela idan mutum yana sallah a fiƙi ba a wuce ta gaban sa in bai sa sutura ba ko za ka shekara sai dai ka tsaya gurin za ka wuce ta gaba na na sallah majalulin lela ya ce to yaushe ya ce ɗazun na sallah sai ce wallahi ba ganka ba san da na wuce ina tunanin laila ina tabbatar maka kai kuma baka da sallah domin ka ganni baka ga Allah ba baka ga zaka lailan ba ya za ka yi da fafarin bikal bika minar duniya wa ma fiha mace nuna laila sai ni ne fanayi a laila ta kai kuma kai fanayi a lailan ka ba yace da mafinan bai ce ka je ka saka sallah baka da sallah eh ni kuma na tafi a laila sai mana ba a ce na ganin wani kare faɗi ya suma ba aka lamta ma ruwa me ya faru yace wannan karan naga yayi kama da wani kare na kusa da gidan su laila wallahi ba ko laila ba wai karen ya kama da karen gidan su laila kuma duk wannan abin ka duba tarihi majaluna laila wato mala sai cikin ka ya kulle kai dariya ka ji kai karamin masoyi ne irin tafiya ta karewa da fana'i dai a kanta amma karshe ya ce bai aure ta ba ma wadansu kuma sun ce tatsuniya ce kawai dan dai mutane a fara ta musu to ake ta kawa to ga shi nan dai wallahi ala to shi Ibrahim ya ce to ni da Laila da Maila da taddani duk ruwana da su to ta aminin dai abin da yasa kuma saboda da aminin lahi shi yasa ba ruwa na da su to masoyi na manawar abin tsarkakewa kifi wa kamri na bizi tsinina ai ko san tsini ko ko san tsini eh na- wani gudun da ya naga akwai shi wanda ake dan yin na kiyaye eh akwai dai tsini na sosai wanda ake tazan tazan na wanda ake da tsaniya eh akwai kuma tsini na tsofaffi eh irin tsofaffi wanda ba sa shan giya mutanen kirki ba sa shan giya amma suna so su dan ji zanzan eh mana kuma ce kuma ce bari sai ta kwana bakwai eh da ta kwana bakwai ko sai kwara mata ruwa yana kwarawa sai ji shi jakka eh to tsini kenan amma in zai bugar to ta zama giya fa sai an kula in zai bugar yanzu nan ana ta maganar abun maye kala kala kala kala kawai sai wani ya ce bari in gara ma karatun na ji kana ce akwai kaya akwai banalin fakalin absolin bila in an zuba arwa tana bugarwa kashin ka dan gane yana bugarwa jarida na ga wani yaro da wata jarida na ce karatu kake yace kwarai kuwa a ruwan tsoma ashe da an sha ruwan sai a bugu to ran da wani ya ce bari in gara ma karatu na ce to aina yake sai ya ce a algarara Allah ka kiyaye mu ina algarara ta goro to wa algarara ta goro idan ka zaru guda ɗaya ka sa a cikin shayi in ya dahu idan idan mutum ya sha sai ji shi zan zan Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye mu ka ji wani kalolin masifo iri iri duk ga sunan kala kala eh haka na ga wani yaro shi ma da wani abu na ce to fa wannan menene wannan kuma yi ma eh ko sai ya ci ya faɗa mun sunan wani abu haka da na zo ni mai waka yana faɗi sai ya faɗa mun abu na ce to shi kuma yake sai ce ai kana shan wannan zaka je ka alahutu na ce Allah ya kiyaye to Allah ya samu gama lafiya to shi Ibrahim da ya ce tsini na ni na watsalo to menene wahamri da giya ta addara mutukar zamani sarju madihi hijiran teban manzo Allah ni shine tsini na shine giya ta wa zalika isri kuma wannan shine birni na wa hawdai shine rundina ta nasri da taimakon annabi Muhammad tsakanin tukara ya ishe ni alfahari fi hayati cikin rayuwata wa ba'da ha bayan na mutu ma ya ishe ni alfahari da anna nabiyyi mustafa domin cewa Mustapha abin zabi khairu rusuli shine fiyayyen jakadin Allah ni kuma mawacin annabi ne
wa anni ubaydullah ni barhama bawa ne na Allah atlu kitabahu kuma ina karanta alqur'ani wa zalika fakhru wannan ku alfahari ne gani bawan Allah kuma ina karanta qur'ani alfahari ne ayyi fakhru ina wani alfahari ka adali wanda ya daidai da nawa shehu babu wa inni cewa ni barhama kuntu al-akhira zamani ko da yake na zo a ƙarshen zamanin annabi muhammad ni ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'i tabi'i na bane da arju bisharat al-ani duk da na zo a ƙarshen zamanin sa ina kaunar bisharar da ya gaya wa sahabbansa da ya ce akwai wasu mutane za su zo nan gaba ɗayan su ya kai irin ku saba'in sai nan bane ce ya rasu a cikin mu suke ce ina ba su taɓa gani na ba ba sahabbai bane amma ɗayan su ya kai irin ku saba'in wajen tafiya da imani da soyayya shi ibrahim ya ce to waɗannan mutanen ina ƙaunar in zama cikin su shi mu kana cikin kai ne shugaba to kaji to shi ne ya ce duk da na zuwa ƙarshen zamanin annabi ina ƙaunar bisharar da annabi muhammad ya gaya sahabbansa ya ce me ya fi zamani da sani zamani na zuwa an zalu wa ummati al'umma ta ba za su bushe ba ba ma ƙara fi isa abin da ya faɗa cikin annabi isa shururi hijri haɓurɓurtar wannan ne ga jama'an nan ta ya ce annabi isa zai zo nan gaba zai riski fiyayyen sahabbai la ilaha illallah maziya kenan zai riski waɗanda suka fi sahabbai a ɓangaren maziya to kaji sannan wato a nan suna salama yana nan da yawa ne akwai gurare waɗanda ya faɗi irin waɗannan abu wato shi shi ke ce sannan zamani na zuwa kuma sannan manzo Allah ya ce al'umma ta kalmadari kamar ruwan sama ne ya ce alhairin yana cikin na farkon ko yana cikin na ƙarshe idan ba a yi ruwan farko ba za a yi shuka idan ruwan ya ɗauke za ta fito eh to shi ibrahim ya ce mu ne fa na ƙarshe to mu je to ba san wanda a lallahi eh annabi muhammad ya ce ba al'umma ta ba san wanda ya ce alhairin eh ya ce da farko da ƙarshe waye ba a san wanda ya fi wani ban jan lauhan wani kamar ruwan sama ne na ƙarshen ya fi alhairi ko na farfa to muna godiya Mhm, ta muje ya rabbi ya ubangiji sabbi Allah ya ubangiji fasalik bi siradahu fasalik bi wajiz bi siradahu Allah ka shigar da ni da ni da jama'a ta hanyar annabi Muhammad walau kana qabl al-jabr ko da yake akwai damgar garwashi a hanya ina a cikin damgar da- man hanyar manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan gaba mai riko da addini sai ya zama kamar wanda ya rike garwashin wuta ai hadisi ne ko to shi Ibrahim ya ce duk da haka Allah ka sanya mu cikin hanyar ko da damgar garwashin kan mu bata mu je alayhi salatu al-hajj salatin ubangiji ya tabbata gare shi fi kulli ta lahfat cikin dukkan warkawar gani qala ata tare da alayensa da sahabbai wal muqtadin ni da masu koyi da shi Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتر ما أعوذ أعوذ بك من ما ولا تذكر الكرام لا تذكر سبيل ولا هاري قبل يمدان تقديم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين